السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سجارة زمن yau na jin ashirin da biyu ku ga watan jumadal ula jiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da da talatin da shida Allah ta'ala a cikin ƙaddara wasu ya haɗa mu domin ci gaba da karatuttukanmu na waɗannan littafai da muke yi samu fara da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabi na arba'in sagiduna abdullah ibn rawaha radiyallahu ta'ala anhu za mu tashi khawfuhu radiyallahu anhu irin tsoro da sagiduna abdullah ibn rawaha yake da shi tsoro malamai sun kasa shi gida biyu akwai alkhawfu li'tiqadi akwai alkhawfu tabi'i alkhawfu li'tiqadi shine tsoro na aqida mutum ya rika jin wani zai iya cutar da shi ba Allah ba kaga shirka kenan idan ko mutum ya tsantsance wannan tsoron ga Allah kawai Allah yake jin tsoro to ya zama ya yi tauhidi kenan sannan akwai alkhawfu tabi'i akwai tsoro na ɗabi'a Allah subhanahu wata'ala yakan sa ma ɗan adam ya ji tsoron wasu abubuwa wannan ba baya cutarwa ma damar bai hana shi yin wani abu da ya waje bai aikata ba na imani ko kuma na ibada to irin tsoron da sayyidina abdullahi bin rawaha radiyallahu ta'ala anhu yake da shi tsoro ne da Allah ta'ala ya yarda da shi kuma ake bukatar kowa ya zama yana da irinsa kamar yadda za mu gani mala ya ce an kaisin kala an karbo daga kais shi tabi'i ne bakabnu rawahata ce ibnu rawaha radiyallahu ta'ala anhu ya yi kuka wa bakatin ra'atuhu matarsa ma sai ta kama kuka faƙala malaki sai sai na abdullahi ibn rawaha ya ce ah me yasa kike kuka qalat baqaitu li bukaika na yi kuka ne saboda kukan da kai to kuka na sa kuka ko ولو منيني بقيت قبل بكاها صبابة جوني مي مي هكما تو sai ta ce bakaitu li buka'ika ai kukan ka yasa ni kuka faqala sai ce inni qad alimtu anni waridun nara yace dalilin da yasa ne kuka na tabbatar da sai na gangara wuta akwai bambanci tsakanin alwurudu da addukhul gangarawa wucewa wa ma adri anajin minha amla sannan ban sani ba zan tsira ko ba zan tsira ba malam ya ce kultu na ce shi malam abu aziz hafizahullah ya ce قوله إني قد علمت أني وارد النار سنينا سنسينا gangara wuta. akhadaha min qawlihi ta'ala ya ciro wannan magana ne daga faɗin Allah ta'ala da yake cewa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku face sai ya gangara wuta kana ala rabbika hatman maqdiya wannan ya zama tilas abun hukuntawa ga ubangijinka ya kaddara kowa sai yayi manzon sama ya fassara wannan ayar cewa Allah ta'ala ya halicci sirati manzo sun ya ce adaqqu min ash-sha'ri ahaddu min as-sayfi shiradi da Allah subhanahu wata'ala ya halitta aka dora shi a saman jahannama yake adaqqu min ash-sha'r ya fi gashi sirantaka sannan wa ahaddu min as-sayf sannan ya fi takobi kaifi manzo sun ya ce kowa sai ya wuce ta samansa kuma a saman jahannama yake jahannama ce a ƙasa kuma manzalar sama ya faɗi matakan mutane game da wucewa ya ce daga cikin mutane akwai wanda zai wuce kalban kaman walƙiya wal Allah ya sa muni kaman walƙiya yadda walƙiya take haskawa wal ta wuce to haka wani ba zai san ma ya wuce ba wani kuma zai zo ya wuce karrihi kamar iska sannan manzon sama ya faɗa ya ce wa bijani baihi kalali a gefensa na dama da hagu akwai wasu ƙarafa da aka tanada kamar irin ƙarafan nan da ake sawa a katanga wannan wayar da ake sawa mai kama tufafi to haka za ta riƙa cafko mutane to shine nan sayyidina abdullahi bin rawaha radiyallahu an ya zauna yake tuna wannan وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتم مقضية قوة فيها بتجهنم to kaga sai ce wal wurudu ghayru dukhul in an ce al wurud gangarawa ghayru dukhul ba ana nufin za a shiga bane eh wa in minkum illa wariduha warada ya gangara al wurud duna dukhul ko ghairu dukul ba ana nufin shiga ba ne amma dai wannan wurudin ya tuna sau da ka siya kuka wannan hadisin kamar yadda na faɗa mana qais tabi'i ne qais tabi'i ne abdullahi bin rawaha kuma ya rasu kafin manzon sama ya rasu kaga ba wanda zai yi ruwa daga wajensa ya ce shi ba wanda zai yi ruwa daga wajensa kun fahimta ya rasu kafin annabi sama ya rasu da shekara biyu a mota aka kashe shi kaga ba wani tabi inda zai gan shi duk wanda ya ga abdullahi ibn rawaha ya rayuwa da shi to sai dai ya zama sahabi sadaka qais tabi'i ne shi yasa hadisin mursali ne yarfadu rishwa sayyiduna abdullahi ibn rawaha radiyallahu ta'ala anhu yana kin karbar rashwa lafazin arrashuwa malamai suka ce ana babdinsa da sigogi uku ko a ce rishuwa bi kashirin ra ko a ce rushuwa bi zammin ra ko a ce rashuwa bi fatin ra suka ce duk waɗannan lugogin guda uku sun tabbata ingantattu ne to ya fadu an rishiwata abdullahi bin rawaha radiyallahu ta'ala anhu ya ki yadda ya karɓi rishiwa عن سلمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث ابن رواحة إلى خيبر manzo Allah sallallahu ya kasance yana aikan Abdullah ibn Rawaha zuwa garin Khaybar fa yakhusu bainahu wa bain yahud shikenan sai ya je kintata dukiyar Yahudawa at-takhris ko al ko al-khars shine kintatawa ai at-taqdir sai ya je ya auna dukiyar da Yahudawa suke da ita domin ya je ya an so harajinsu mun gane domin a lokacin ai haibar sulhu ce an yi sulhu da su ba za su yaƙi musulmai ba musulmai ba za su yaƙe su ba kuma sun yadda tunda suna ƙarƙashin daular islama ta madina sun yadda za su riƙa ba da jizya sun yadda za su riƙa ba da jizya so daga sai manzon sama ya riƙa aikan abdullahi ibn rawaha radiyallahu ta'ala anhu domin ya je ya karɓo rishuwa kai afwan astaghfirullah ya je ya karɓo jizya ya kinta ta dukiyarsu kowa shi kenan sai ya bada jizyar gwaggwadon abin da yake da shi fa jama'u huliyan min nisa'ihim ran nan da Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhu ya tafi sai suka tattara huliyan sai suka tattara kayan ado sune huli kayan ado kenan ko wannan lafazin qur'ani ne akwai kalma a ƙoƙani ko a wurare da yawa amma akwai a cikin suwatu al'ara akwai a cikin suwatu akwai a ɗaha ko فقالوا سكتي هذا لك وخفف عنا شيغاناك وخفف عنا كسوق قامنا إن يا كما تمتين يبادا درهمي دريه إني تند من باك ناكا to ka karɓi ɗari biyu ba haka ake bin kashe mu raba shi ne kashe mu raba ai shi ne abin da ya kashe najeriya ya kuma kashe kowace duk ƙasar da ta ake cin rashawa to ba za ta tafi ko ina ba kuma shi yasa la'ana ta tabbata akan wannan ai daga cikin abubuwan da annabi sama yayi la'ana akan su akwai arishwa ko yace la'ana Allahu rashiya wal murtashiya Allah ya la'ani ya tsine ma'arrashi mai karɓar rashawa wal murtashi da mai badawa da mai karɓa da mai bada dukkanin su mal'unai ne inuwa Allah ta tabbata a gare su kuma wannan sifa ce dama ta yahudawa wa akhdhihim riba wa qad nuhu an wa aqlihim amwalan nas bil batil to daga cin aklu amwalin nas bil batil akwai me akwai arrishuwa to suka ce masa haza laka wa khafif anna ka karbi wannan gana ka wa khafif anna sai ka sauƙaƙa mana wanda ya kamata a bashi hudu ya ba da dirhami hudu dirhami ɗari hudu to sai ya ba da ɗari biyu tun da gana ka kayan ado ba suka haɗa mishi ba su ɗan kunnaye da mundaye su ne huli قال في يا معشر يهود يتي يا كوتارن يهوداوا والله إنكم والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي يتي نارن إذا الله kuna ɗaya daga cikin mafiya fushin wanda na fi fushi na fi ku saboda Allah a cikin halittun Allah ba wanda na fi ƙi kamar ku Yahudawa sun cancanci wannan matsayin ai sun cancanci wannan mal'unai Allah ya riga ya tsine musu man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir sannan wa abada at-taghut sune waɗannan la'ana Allah ta tabbata ga yahudu wa ma zaka bi hamili ala an an ahifa alaikum rishwatu suhtu wa ma zaka bi hamili ala an an ahifa alaikum yace wannan ba zai dauke ni dukiyar da kuka bada ba za ta ɗauke ni an ahifa alaikum in kau da kai game da barinku ba warrish wata suhtun kuma rashawa ai haramun ce suhut kagani faƙalu bi hada ƙamata sama wal ardu yace da irin wannan abin da kai sammai da ƙasai suka tabbata dama kila ma sun yi ne don su gwada shi shi da irin wannan kin karɓar rishuwar da kai to da shi ne sammai da ƙasai suka tsayi ko? kaga yi sama ta tsayi ne da adalci yai Allah ta'ala ya tabbatar da ƙa'iman bilkisti ne shi sai ce wasama a rafa'aha sai ce ne wa waza'al mizan mizanul adl ma'aunin adalci da shi sammai da ƙasai suka tsayi idan ba a adalci shi ce so daga duk al'ummar da ta kasance ba ta adalci to al'umma ce da ba inda za ta tafi shi yasa al-imam ibn khaldun a cikin muqaddimar sa yi babi cewa babun azul min asbabi kharabil mulk yace babi da zai yi bayani akan cewa azulmu min asbabi kharabil mulki duk ƙasar da take zalunci to ba inda za ta tafi ba inda za ta tafi ko suna iddiyayin imani ai shine maganar da Sheikhul Islam Taymiyyah yayi a cikin asiyasatu shar'iyya yace inna Allah yansuru ad-dawlata al-kafirata in kanat adila ولا ينصر الدولة المسلمة in kanar zalima Allah yana taimakon daula ko kafira ce daula aka ce ba shugaba ba daula kafira in dai ana adalci a tsakanin 'yan ƙasa to sai Allah maɗaukakin sarki sai ya tabbatar musu da mulkinsu sannan Allah baya taimakon daula wacce take azzalima ko da musulma ce ita saboda adalci a ko ina ana buƙatar shi in aka yi adalci za a zauna lafiya in aka yi zalunci ko ba inda za a tafi to ya ji ansar rishiwa istishhaduhu shahadarsa lamma jahaza annabi sallallahu alaihi ila mu'ta al-umara as-salasata lokacin da manzo Allah sama ya shirya yakin mu'ta ya shirya al-umara as-salasa jagorori guda uku faqala al-amiru zaidun sai ce jagora na farko shine zaidu fa in usiba fa ja'farun idan ya kasance an same shi an kashe shi to sai ja'faru ibnu abi talib radiyallahu ta'ala anhu ya zama makofinsa fa in usiba fa ibn rawahata idan kuma aka kashe shi to sayyidina abdullahi ibn rawaha radiyallahu anhu shi zai zama khalifa haka manzon sallallahu alaihi wasallam kun ga tun daga nan manzon sallallahu ya faɗa musu cewa dukkanin su shahada za su falamma qutila lokacin da aka kashe su kari habnu rawaha al-iqdama sai sayyidina abdullahi ibn rawaha a cikin zuciyarsa sai ya ji bai san ya shiga gaba duk da manzon sama ya nada shi faqala sai ya ce aqsamtu ya nafsu la tanzilanna bai'atan aw la la tukrihanna fa tala ma qad kunti mutma'inna ma li araki takrahina al-janna yi wasu baitota rajazi ya ce aqsamtu na rantsi da Allah ya nasso ya kai rai la tanzilan na wallahi sai ka sauka a wannan fagen fama shiga yana ce ma kansa ba'i'atan ya kai raina kuma kana mai biyayya aula tukuri hanna ko kuma zan matsa maka ya kai raina dole sai na je na fada cikin wannan fagen fama fa talama qad kunti mutma'inna ya kai raina ai ka daɗe tuntuni kana da natsuwa cewa fatan ka ka samu shahada to mali araki takrahin aljanna mali araki takrahin aljanna araki annafsu mace ce ko a larabci mali araki takrahin aljanna ya naga kai ya raina kana kin aljanna so da ka yi waɗannan baitotan mun san irin tasirin da waƙe ke da shi tun can da da har yanzu ma faƙatala hatta kutila radiyallahu anhu ya ci gaba da yaƙi har sai da aka kashe shi so da yana ɗaya daga cikin shuhada na mota bayan an kashe shi aka naɗa sai na Khalid bin Walid Khalid bin Walid radiyallahu ta'ala anhu ya ga cewa kafarai sun ninka musulmai ninkin ba ninkin idan aka ci gaba da yaƙin nan to musulmai za su za a yi ta kashewa wanda za a kashe musulmai Allah kaɗai san yawansu so da ka yi dabara irin ta sojoji ya rika kwashe sojojin musulmai na mai da su madina ba tare da kafirai sun gane an ji tsoro ba ne mun gane ai shaja'atu jarumtakarsa قال الوليد بن مسلم فسمعت أنهم أي جيش مؤتة يتشي ياجي سور دنون ياك مؤتة ساروا بناهية معان سنكي أنغرن دا أكي تشيما معان سنن غريني fa uku bihu sai aka ba su labari annan ruma qad jama'u lahum jumu'an kathiratan cewa mutanen rum rumawa sun tara musu mutane da yawa kun san yakin mu'uta ba yaki bane da zallan larabawa aka yi shine yakin farko da musulmai suka fara fita suka gwabza da rumawa sarkin gasasi na larabawa ne laraba ne amma suna ƙarƙashin mulkin sarkin rumawa wanda sarkin rumawa shi yana can biladu sham ko a can ne fadarsa take to gasasinawa suna samun ƙarfi daga rumawa to shi yasa suka ninninka musu sojoji to aka ji labarin cewa ai gayi nan rumawa sun tara sojoji masu yawa fastashara zaidun ashabahu shi sayyidina zaidu dan harita a matsayinsa na jagoran yaƙi sai ya nemi shawaran mutanensa wato sojojinsa faƙalu sai suka ce qad wadi'ta bilada wa akhafta ahlaha shi qad wadi'ta bilada fansari fansarafa ibn rawahata sakitun fata'alahu inna lam nasir لغنائم ولكننا خرجنا للقاء ولسنا نقاتلهم بعدد ولا عدة والرأي المسير إليهم شيء كلام شيء فقالوا قد وطعت البلاد ce ga ka ka zo ka taka garin abokanan gaba sannan wa akhafta ahlaha sannan kuma ka tsorata mutanen garin so da ka ya za a ce kuma ba za a yaki ba kawai a ci gaba da yaki fansarafa shikenan sai zaid ibn sabit da zaid ibn harisa radiyallahu ta'ala anhu sai ya kauce wa ibn rawaha ta sakitu sai sayyidina abdullah ibn rawaha da yaga kaman sayyidina zaid ibn harisa radiyallahu ta'ala anhu yana dan jin tsoro tsoro tun daga labarin da aka bada cewa kafare sun ninnin kasuninkin baninki fasa'alahu sai ya tambaye shi faƙala sai ya ce inna lam na shirli ghana'ima ce ka sani ya, zaidu ba mun zo yaƙi ba ne don ganima ba manufanmu ita ce ganima ba walakin na kharajna lil liqa'i mun zo ne domin mu haɗu da abokanan gaba kuma mu ihdal husnayi ne muke nema immal ghanimatu wa imma shahadatu duk wanda muka samu ɗaya ne walasna nuqatiluhum bi adadi sannan ka sani ba adadin mu ke sa mu ci nasara ba mun yaƙe su wala udda sannan ba shirin da muke da shi ke sa mu ci nasara ba wannan irin magana sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu da yake yi wa ra'ayu ni ra'ayina almasiru ilayhi kawai mu tafi mu je a je a gwabza duk da muna ganin yawan su ya ninnan kanamu ana ba da labari an ce rundunar kafirai a lokacin sun kai su dubu ɗari biyu sojoji musulmai kuma su dubu tamanin a wata riwayar akwai riwayar ta zo da cewa ba su kai ma dubu tamanin ba amma dai adadin kafirai tabbas ya kai haka saboda kaga jumu'un kathira wa qala ughwat ibn zubayr kaga wannan na nuna shaja'a sajarum takassa wa qala ughwat ibn zubayr sayyidina ughwa dan zubayr yace qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in usiba ibn rawahata idan aka kashe sayyiduna abdullahi dan rawaha a matsayin jagora na uku na karshe falyartadhi almuslimuna rajulan to musulmai su yadda da wani mutum kwara ɗaya su zaɓe shi da kansu maza sama bai ayyana musu ba sun masharu hatta nazalu bi mu'an suka tafi har suka soka a wajen da ake ce masa mu'an فبلغهم أن هرقل قد نزل بمآب في مئة ألف من الروم sai labari ya zo musu cewa ai ga Hiraqal sarkin Rumawa can ya sauka bi ma'ab a wani waje da ake ce masa ma'ab fi mi'ati alfin minar Rum dubu ɗarin Rumawa sannan wa mi'ati alfin minal musta'ariba sannan kuma da dubu ɗari na larabawan ga sasina sun zama nawa kenan dubu ɗari biyu kun zama ganin na faɗa muku ko fashajja an na sabnu rawahata sai abdullahi bin rawaha ya karfafi jama'a wa qala ce ya qaumi ya ku mutane wallahi innal ladhi takrahuna lallati kharajtum laha lallai wannan abin da kuka fita dan shi kuke jin tsoro kuke ƙi ai shi ya fito da ku gida kun fito ne dama ku koma a jihadin musulunci ba mai fita jihadi da niyyar ya dawo dama ɗayan biyu ne ko dai a yi nasara musulmai su koma gida suna farin ciki suna da ganima ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓe su a matsayin shuhada kuma duk wanda su ya samu su daidai ne a wajensu to me yasa za a zo kuma ana jin tsoro yana nufin me الشهادة ينا نفن شهادة وكانوا ثلاثة آلاف سوكو وسوسو دبو أكوبا مسلمين سو دبو أكو أولنا رواية ابن هشام أما أقوي رواية تزود شوى سو دبو تمانين أقوي رواية تزود شوى سو دبو تلاتين kaga na wannan ma ya fi ban tsoro kafarai dubu ɗari biyu sannan da rumawa rumawa waɗanda ƙwararru ne a wajen yaƙi an san su jarumai ne su suna da daula babba suna da makamai kamar yanzu misali ka ce ingila a lokacin su ne ingila da amerikan duniya ai in amerika ita ce ita ce ita ce ita ce ita ce farisa dan ta fi ƙarfi ita kuma ingila ita ce ru haka suke shi yasa idan aka yaƙi wani zubin sai waccan ta danna waccan wannan zubin wancan kuma ta shi yasa aka so da gulibatin ru lokacin da aka yaƙi tsakanin farisawa da rumawa shikenan sai farisawa suka ci nasara akan rumawa sai kafarai na makka masu bautar gunki sai suka ce yan uwanmu masu bautar rana sun ci nasara akan ku da kuke kuke cewa waɗancan ahal kitabi ne kuna da littafi kuna da qur'ani su kuma suna da injil to shine sai Allah ya ba da labari ya ce gulibatin ru an ci nasara akan ru amma kuma Allah ya tabbatar da cewa wahum min ba'di ghalabihim sayaghli so daga yadda kuka yi farin ciki musulmai ma za su yi farin ciki malamai suka ce in akwai aya a cikin alkur'ani da ta tabbatar da international relations to ba kamar wannan aya international relations kaga musulmai sun fi alaka da ba sun fi alaka da alkitabiyu bisu kuma dama Allah ce da tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladina amanu alyahuda walladina ashraku wa latajidanna aqrabahum mawaddatan lilladina amanu alladina qalu inna nasara ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون to kage to wallahu alam wannan dai a takaice shine abin da mala ya kama na tarihin sayyidina Abdullahi ibn Rawaha Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi rayuwarsa ba ta tsawo ba balle a ce ilmuhu saboda ya rasu bai rasu ba ya rasu kafin annabi sama ya rasu saboda haka duk wani hadisi ma da zaka ji agwaito daga gare shi to sahabi ne ya karba daga gare shi Allahu a'lam